بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan wa masu albarka barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar juma'a wanda shine yammacin 19 ga watan shawwal shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 20 ga watan mayu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na farko a cikin wannan jeren giya mai taken haƙoƙin malamanmu wanda a wannan lokaci wanda aslan mun saba yin karatu ne a ajinmu na fasul Sheikh Al-Albani lil usul daga wannan makaranta ta Darul Hadith Salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar Malam Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa amma munasaba ta kama zamu waɗannan tattaunawa karkashin wata makaluwa wadda take dauke da wannan taki wannan makaluwa ga ta nan a gaban kowa daga cikin ɗalibai insha Allah za mu bi ta gwargwadon hali mu karanta ta da ɗan ta'aliki wanda bai gagara ba marubucin wannan makala za mu gami magana akan shi da ƙarshe insha Allah amma yake cewa bismillahir rahmanir rahim inna min simati dinina al-hanif wa shari'atina samha qiyamu ash-shari'ati qiyamu ash-shari'ati ala mabda'il huquqi wal wajibat lalle yana daga cikin siffofin wannan addini wanda yake miƙaƙe ya daga cikin siffofin wannan shari'a wadda take lafiyayya shine wannan addini namu na musulunci ya tsayi a bisa tsarin haƙoƙi da wajibobi ma'ana kowane mutum cikin musulunci yana da haƙƙin da ke kanshi da wajibin da ake jiran a ga ya aikata yana da responsibility yana da mas'uliyar da ake jiran su da ita fa min haqqillahi alaina an na'budahu wa la nushrika bihi shay'a alal misali haƙƙin Allah ne a kanmu wato abinda Allah yake jiran mu da shi shine mu bauta wa Allah kada mu yi wa Allah shirka kwata-kwata wa min haƙƙil ibadi alaihi tafaddulan wa minnatan an yudkhilahumul janna shi kuma Allah ya tsara wa kanshi cewa idan har bayi suka bauta mishi ba su shirka ba shi kuma cikin falalarsa da baiwarsa ya daura wa kansa ba wai dan sun isa ba a dan baiwar Allah da falalarsa da ganin dama Allah Allah ya tsara wa kanshi cewa idan bayi suka bauta mushi shi kuma zai gafarta musu ya sa su aljanna wannan haƙƙin Allah ne tsara wa kanshi kamar da Allah yake cewa kana haqqan alaina nasrul mu'mini kaga Allah ne tsara wa kanshi da irin wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an duka Allah ne tsara wa kanshi waɗannan haƙoƙin ba wai wani ya tsara mushi to haka haƙƙin da Allah ya daura wa kansa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da labari a hadisin Mu'adh cewa haƙƙin bayi akan Allah shine in suka mutu ba su shirka ba ya shigar da su aljanna to wannan tafaddulan ne wa minnatan shi yasa Ibn Qayyim yake faɗa a cikin An-Nuriya yake cewa mamil malil ibadi alaihi haqqun wajib huwa awjabal ajral azima shani bayi ba su da wani haƙƙi na wajibi akan Allah sai dai shi Allah ne aujabal ajral azima shani shi ya wajabta wa kanshi lada mai yawa da yake ba su kalla wala amalul ladaihi ladaihi za'iq kuma babu wani aiki na bayi da yake bata a wurin Allah wajadu wajadu ma amilu hadir duk abin da mutane suka aikata na alkhairi da shari za su tare da shi a wurin Allah inji gulli kai yake cewa in kana bil ikhlas wal ihsan in dai sun yi aikin da ikhlasi da ihsani za su samu wannan aikin a wurin Allah Allah ba zai saryar da aikin ba wanda Allah yake saryawa shine wanda aka yi babu ikhlasi wanda aka yi da ainihin wato aka yi da da da da riya shine wanda Allah yake shikar da shi ba za a gani ba yace in urdibu fa bi adli aw nu'imu wa bi fadlihi walhamdu lil mannan in kaga Allah yawa bayi azaba to ya musu azaba ne dan adalcin laifukan da suka yi in nu'imu in ko kaga Allah ya ma bayi ni'ima yace fa bi fadlihi to falala Allah shi walhamdulil mannani godiya tabbata ga Allah wanda yake mai baiwa shine sai shi ma malam anan ya kawo mana wata waka kwatankwacin wannan wanda mashahuriya ce duk da ba a san waye ya faɗe ta ba kuma za ga tayi kama da wannan baitoci na Ibn Qayyim a cikin nuniyarsa da yake cewa rahimallahu qa'il malil ibadi alayhi haqqun wajibu كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبع إن عذبوا ف فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع yace malil ibadi alaihi haqqun wajib ba yi ba da wani haƙƙi na wajibi akan Allah kalla wala sa'yul ladaihi dha'if babu kuma wani aiki nasu da zasu ce wai ya bata a wannan Allah in uzibu fa bi adlihi aw nu'imu fa bi fadlihi wa huwa al-karim al-wasi' shine Allah al-karim mai baiwa al-wasi' wanda yake mai budaddiyar baiwa wa kadhalika min ar-ra'iyyati 'ala ar-ra'i al-wali an yuhakkima fihim shar'ul shar'al lahi haqqin bayi haqqin talakawa akan shugaba shine shugaba ya sanya dokar Allah ta zama ita ke hukunci tsakankaninsu wa an yahfaza hawzatad din kuma ya kiyaye musu alfarma addininsu wa yuqima al'adl ya tsaida adalci a cikin su wa yu'mina haqqat turuq ya amintar da hanyoyin tafiye-tafiye wa yas'a li masalihil khalq kuma ya zama shugaba yana kwazo yana faɗi tashi saboda samar da abin da zai amfani bayin Allah idan yi haka wa min haqqihi alaihim an yuti'uhu fil ma'rufi wa yad'una idan shugaba yayi waɗannan ayyuka ya kyautata ma bayi su kuma haƙƙin da ke kansu shine mene su kuma su yi masa da'a bisa abin da yake sananne a shari'a abin da yake sananne a urfi wa yad'u lahu su mishi kyakkyawar addu'a wa yu'inuhu 'ala al-qiyam bil wajib kuma su taimake shi wajen yin ayyukan da suke wajibi a kansu wa kadhalika al-hayatu zawjiyya yana ƙara mana kwatance yace haka nan kuma rayuwar aure taqumu ala mabda'il huquqi wal wajibat ita ma wato responsibility ne da kuma duty kai aiki kaza kai kuma ayi maka kaza Allah yana cewa walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna daraj lallai mata na aure suna da kwatankwacin abin da ke kansu na wajibi kamar yadda mazaje ke da wajibin ciyar da su da samun musu matsuguni da kiyaye mutuncinsu da alfarmarsu da gwada musu kauna da mutuntawa to haka kuma su ma yake wannan wajibi a kansu Allah ya ce walin rijali alaihin na daraja amma maza suna da tsorin wani mataki na daraja akan mata yanzu saboda mene saboda bima an faku min amwali haka namiji yana sama da matarsa tare da cewa kowanne a cikin su ana neman shi da ya mutunta ɗayan ya girmama shi ya bashi haƙoƙinsa ya ce to kaga wannan wa haka za to haka za ka yi takalla tsakanin iyaye da 'ya'ya tsakanin makwabci da makwabci tsakanin mai saye da mai siyarwa tsakanin babba da karami tsakanin karami da babba kowanne akwai hukukun wa wajibat ina fata mun gani fa shehu alaihi wajibatun nahwa tullabi duk malami akwai wasu abubuwa da suke wato duty dinsa aikin sa da ya kamata yayi saboda ɗalibansa. daga ciki an yukhlisa lahumun nasiha ya zama ya tsarkake abin da zai musu na nasiha na faɗa musu gaskiya da koya musu abin da zai amfane su wa yurshidahum lima fihi khairuhum kuma ya zama ya nuna musu abin da zai musu amfani a duniya da lahira wa an yatadarraja ma'ahum fit ta'lim sannan ya bi da su mataki mataki mataki bayan mataki wajen koya musu ilimi wa an yasbira alaihim kuma ya haƙuri da damuwoyinsu da rashin kyauta wasu da ƙarancin hankalinsu da ƙarancin shekarunsu da shirman da za su yi masa da wahalar da zai sha wajen koya musu wala yumayyiza baina faqirin wa ghani wa haka kan kuma ya zama a majalisin ka na ilimi kana nuna bambanci wannan yana da arziki kafi girmama shi kafi sauraron shi wannan kuma talaka baka damu da shi aga har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi mu'ataba akan wannan ko abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama kuma yadrika la'allahu yadhakka haka kuma Allah subhanahu wataala yake ce mishi a a menene taramu ayo nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhu ko wasbir nafsaka ma alladhi rabbahum bil ghadati wal ashi kai hakuri da waɗannan talakawa da suke salati suke sallama safiya da yammaci kar ka ce zaka tsallaka ka tafi gun masu kuɗi to kar ka zama kana da haka wa hakaza da sauran dai haƙoƙi walahu huququn ala tullabi idan malami ya zauna ya karantar da ƴaƴan shi ɗaliban shi wannan abubuwa su ma fa akwai abin da ke kansu na ramuwa wa hiya allati tanshiru ilaiha fi hadhihi al-ujala abin da ke kanmu mu ɗalibai na ramuwar da ake buƙatar yau malamin mu shine shine abin da za a tattauna a cikin wannan warka a cikin gaggawa wa qad qila har ma ana cewa allimul ilma liman ataka da ilm waqtan ma hayayta minhu du'a wal yakum indaka al faqir idha ma talaba al ilma wal ghani sawa yace allimul ilma ya kai malami karantar da ilimi liman ataka ga duk wanda yazo neman ilimin nan da ilmin in dai ya zo gurinka da ilimin waqtan ma hayita minhu du'a idan kai haka zaka rabauci iyakar rayuwarka har ma bayan rayuwarka zaka rabauci addu'ar wannan dalibi na duk wanda ka koya mishi ilimi to ka rabauta da addu'arsa wajibin shi ne maka addu'a yace wal yakun indaka al faqir idza ma talaba al ilma wal ghani sawa kuma ya zama abunka da talaka da mai wadata in sun zo neman ilimi dukan su matsayin su matsayin dalibai babu bambanci wannan waka asalinta waƙar wani mutum ne mai suna Musa bin Abdullahi Al-Khaqani mawaki ne daga cikin mawaka da suka rayu a zamanin daular ainihin wato Banu Abbas ana mishi alkunya da Abu Muzahib ya rasu a shekara ta 225 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kun tuna mun taɓa magana kan shi a can baya malami ne mawaki shine farkon mutumin da ya fara rubutu akan tajwidi in za ku yi tunawa al-imamu ibnu al ya hakaito wannan waƙe a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi nashi wannan kenan yace kullu man ta'allamta minhu ilman ka sani wannan malami Abu Muzami ya targama a cikin a cikin littafin al-Khatib al-Baghdadi tarihu madinatu Baghdad yace ka sani ya kai dalibi duk wanda man ta'allamta minhu ilman duk wanda ka koyi wani ilimi a wurinsa aw sana'atan ko wata sana'ar hannu ya koya maka tela ko kafinta ko gyaran mota ko tukin mota ko kasuwanci ko noma ko kiwo ko ya koya maka aikin gini ko duk wata sana'a da ka koya abun wani malami da ya koya maka fa huwa shekuka to malamin ka ba wai sai wanda ya koya maka karatun allo ko wanda ya koya maka tada baki ka ce wai sauran ba malaman ka bane wannan jafa'i ne gaba wanda ya koya maka da abc da wanda ya koya maka alifin ba'u da wanda ya koya maka chemistry da wanda ya koya maka mathematics da wanda ya koya maka further math da wanda ya koya maka linguistics da wanda ya koya maka sociology ko me ya koya maka na ilimi da kace amfanin shi to malamin ka kuma yana da haƙƙi akan ka to babu kuma kamar wanda ya koya maka ilimin addini alqur'ani hadisi fiqh tauhidi saboda shi kokarin sa ya gyara maka alaka ka da Allah kokarin sa ka tsira a lahira wanda kuma shine asalin tsira kaga wanda zai koya maka marketing ko accounting ko wane ne shi duka zai koya maka abinda zaka ci moriyar shi ne aslan a duniya kai ne kawai zaka iya watakila ka juya amfanin ya isa lahira amma al'aslu game da amfanin shi shine ilimi da duniya ina fata muna ganewa duk wanda ya maka wannan mala yace to ya zama malamin ka wa rahimallahu al-imam ash-shafi'iyya inda ma ra'a arabiyya al-imam shafi muhammad dan idrisa Allah ya gafarta mishi wata rana sai aka ga ya ga wani bakauye wannan bakauye aka ce yana yawaita wucewa ta majalisin Shafi'i idan zai wuce sai aga Shafi'i ya tashi ya je ya tarbo shi ya zauna da shi ya gaishe shi gaisarwa ta mutuntawa sai dalibai suna mamakin wannan ko wani mutum ne da wannan bijimin malami ke girmamawa wata rana sai aka tambaye shi sai ya ce haza shekhi wannan malami na ne sai ana mamaki alga ta malam kaman ka sai zaka tsanta abu wannan ba kauyen sai fata'ajjab fatu'jiba min zalika sai akai mamaki fa qala sai yace ta'allamtu minhu abinda wannan malami ya koya mini annal kalba idza balaga wa arada an yabula rafa rijlu wa amma idza wa amma qabla zalika fala yafu kun shafi yayi yawo a kauyuka a karkara wajen koyi larabci mai kyau to a cikin wannan yawace yawacen nashi ya hada wannan ba kauye sai ya tambayi ba kauye me yasa wani kare in zai fitsari sai ga ya daga kafar shi guda daya ta baya wani kuma kawai sai ga yayi haka da me yasa sai ce ai kare wanda kaga yana daga kafa to balagagge ne dattijan kare ne wanda ka ganshi kuma baya yi karamin yaro wannan ilimi akan kare shi yasa shafi yake girmama wannan bawan Allah wannan bukata na a cikin sharhin kharshi da yayi ma muftasarul khalil ya kawo ta kenan kaga wato ko abin da kake ganin bai da wani muhimmanci labari akan kare wanda ilimi ne watakila wanda katta tagni an baka wani bukatarsa amma shafi yana girmama wanda ya mishi wannan karatun to wanda yake girmama irin wannan ina kuma ga malaman shi su maliku ko mun gane su Muhammad ibn Hasan al-Shaybani da dole kaga yana girmama su girmamawa mai ban mamaki wa rahimallahu ibn manda inda ma qila lahu inna shu'bata qala al-imam Muhammad ibn Ishaq ibn Muhammad ibn Yahya ibn Manda al-imam ibn Manda malami ne mashhuri daga cikin malaman hadisi mai littafin al-iman yana da kuma ar-radd al-jahmiyya sanan malami abokin rigiman Abu Nu'aym ko Allah ya gafarta musu ibn Manda ya rasu a ƙarshen ƙarni na hudu ne shekara ta ɗari uku da casa'in da biyar malaman shi su ne su hakim su ibnu hibbana sai alimamu tabari duk waɗannan malaman shi alimamu tabarani da ibnu da hakim da ibnu hibbana duka malaman sa to shine aka ba shi labari aka ce alimamu shu'ba ibnu hajjaj babban malamin nan ya kasance yana cewa man katabtu anhu hadithan fa ana lahu abdu duk wanda na rubuta hadisi ko kwaya ɗaya a hannunsa to gani nake kaman ni bawansa qala huwa shi kuma ibnu manda sai ya kara yace wa man kataba anni hadithan fa ana lahu abdu ni ko hata dalibi na ma haka nake ganin shi ma'ana shi da malamai da dalibai duk yana musu kallon sun mishi alfarma kamar yadda malamin ka yi maka alfarma ya koya ma to haka dalibin ka ma ya maka alfarma da ya koya wurin domin da babu shi ya zai ka zama malami in baka da dalibi baka taba zama malami sai in kana da dalibi da ɗalibai duk za su tsine makaratunka albarka su kishi to sai dai ka mutu da bakin ciki amma ba za ka zama malami ba za ka shi yana ganin hata ɗalibin da ya koya a gurinka to ya kyautata maka shi ma kuma yana matsayin kamar uban gidanka ne ka dinga gode mishi kana yaba mishi wannan magana tana cikin azzail ala tabaqatil hanabila wallafar al-imam al-hafiz ibn rajab al-hanbali malam yace ولا شك أن حقوق وواجبات كل من الشيخ والطالب على الآخر كثيرة وسنشير إلى ما يسره الله وهو ولي التوفيق باب شك حقوق إذا واجب بما لم يرد على من سنة ديوة ما لم إشارة إزوى وصد كتكي أولا وجه الله يبام داما يستري من sai fara da wani zance mai muhimmanci shine yace al-ilmu rahimun bayna ahli kaga ilimi da kake ganin shi zumunta ce tsakankanin mazuwan shi al'ahlu anan ya hada da malamai da daliban ilimi ba wai malamai kare ba da malamai da daliban ilimi duka suna cikin zumuntar da ilimi ya hada su wato kaman su kaman wani dangi ne kaman wata kabila ne kaman wani sha'ab ne dalibai da malamai ilimi za ka ga duk inda suke suna iya identifying junansu suna iya gane junansu kuma suna zumunta da junansu a matsayinka na ɗalibin ilimi in ka bar garin zaria ka tafi kano ko sokoto ko maiduguri ko jigawa ko bauchi ko duk inda ka je suwa za ka fara tunani ina za ka ga malam wanda nake jin labarinsa ina zan ga ɗaliban ilimi ɗan uwana misali a ce wani abu ya kai ka da za ka yi mako guda wata guda ko an tura ka aiki can ko ka shiga aikin ɗan sanda ko an kai ka nysc ko kayi gudun hijira ka bar garin ku ko ta budura da kake so ka aura baka samu ba ka kasa hakura saboda tayi aure ka tafi wani gari gudun hijira in ka je sai ka fara tunanin ina za ka samu ɗalibai da malaman ilimi don su ne waye su ne danginka ba haka bane dama kana jiyo labarin su ko kalla tun kafin wannan zamanin na social media ai kana samun labarin malamai da ɗalibai a garuruwa kaza an san cewa a gari kaza malam wani shine malamin sunna a gari kaza malam wani shine malamin sunna da ka je garin zaka kana Allah Allah ka je inda suke su kuma suna ganin ka suka ga irin nasu ne to sun ga dan uwa wannan shine zumuntar tsakanin wanda kuka rayu da su zamani guda da wanda ma suka shuɗe za ka dinga jin ai waɗannan mutanenmu ne ‘yan uwanmu ne ko kamar da ɗan kasuwa yana shiga wani gari zai fara cigiyar suwaye masu irin kasuwancin da yake haka idan mutum ɗan sholisho ne yana shiga wani gari zai fara neman ina ake sai da sholi ina ne jangul da sauransu idan ɗan kallon ƙwallo ne zai fara sanin ina ne gidan kallon ƙwallo gobe akwai match za ka kowace abin nan ko al'arwahu junudun mujallada kamar da annabi ya ce yace ar-rahimu alladhi bayna ahli al-ilmi mashayikh wa tullaban la yaqillu an ar-rahmi alladhi bayna al-aqarib wa dhawi al-arham zumuntar da ke tsakanin malamai da dalibai ka sani bata gaza ba daga zumuntar da ke tsakanin ƴan uwa da waɗanda suke sun kwanta mahaifa daya wato yayi da kanne da cousin da kawunnai da da sauran ƴaƴan dangi wali hadha la budda min ri'ayatihi wal ihtimam wannan zumuntar wajibi ne mu kula da ita mu ba ta muhimmanci wa ada'i haƙƙin rahimi da kuma bayar da haƙƙin zumunta da ka sani fa an abi hurairah ta qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama ana lakum mithlul walidi liwaladi wannan hadisi ne sananne annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo zai magana ne akan batu game da tsarki da tsarki da hoge da tsugunno sai yake ce musu ni da kuke gani kamar mahaifi ne da ɗayayensa wato wajen tausayi da karantarwa da abin da ke kaina na wajibin tarbiyyar ka duba zumuntar da ke tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ke kuma annabi yana cewa masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilmi kaga abin da Allah ya koshi da shi kenan shiriya da ilimi kuma annabi ya dauki kanshi kamar uba gare su su kuma suka dauki kansu kamar yaya annabi aula bil mu'mina min anfusi to wannan irin zumuntar dake tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine malamin kowa da daliban shi zubin farko sahabbai ita ce duk muke gado mu dalibai mu ustazai mu ƴan makaranta da malaman ita muke gada annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana al-imamu abu dauda da tirmidhi da ibnu majah sarwaito wannan hadisi Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin na daga cikin malaman da suka inganta Allah ya gafarta masa. Qala an-Nawawi al-Imam Yahya ibn Sharaf an-Nawawi Allah ya gafarta masa. A wannan babi dole ne a jinjina Imam an-Nawawi. Imam an-Nawawi yana daga cikin malamai da suka kware wajen koyar da tarbiyya ga dalibai kuma a aikace aka ganshi mutum mai tarbiyya gaba. Mun sha jin tarihinsa da rayuwarsa da irin albarkar da Allah ya sa ma rayuwarsa Imam Nawawi ba na manta ba rasuwarsa shekara ta 676 insha Allah wanda kuma kwata-kwata ya rayu ne a duniya shekara 32 ko da uku amma jibirin albarka da rayuwarsa kai jama'a a cikin dabansa akwai littafin da ya ware musamman don wannan mas'ala shine at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an kuma baya ga wannan littafin littafansa kaman tahribul asma'i wal lughat da littafin shi majmu' sharhul muhazzab diye maganganu kwatan kwacin wadannan saboda albarkar da Allah ya Imam an-Nawawi ba sai da aka wayi gari a gabaki ɗaya mazhabin Shafi'iyya a gaba ɗaya mazhabin Shafi'iyya Imam Shafi'i Imam an-Nawawi shine ɗaya daga cikin malamai biyu da ake dogara da maganar su ko ina da shi da al-Imam ar-Rafi'i rafi'i al-kabir mai littafin abin nan da wannan yayi masharhi asharhul kabir na rafi'i da ibnu hajrin da da malamin sa ibnu mulakkin suka yi masharhi al-badrul munir suka yi takhrijin sa don kaje an ce a shafi'iyya ash-shaykhani su ake nufi nawawi da rafi ka ku ga akwai wanda suka rigaye shi akwai su ibnu suraidin akwai su baihaqi wanda ake ganin ma baihaqi inda ya so wa kanshi girma da yawa kan shi mazhabin shi mustaqillan al-shafi amma saboda yadda nawawi ya girmama na gaba da shi ya zama yana da tarbiya sai Allah ya bashi wannan falala Imam an-Nawawi littafin Sariyadus Salihin yana da cikin dafan da ake cewa in banda al-Qur'ani ba littafin da ya kai shi yaduwa a cikin duniyar musulunci al-Qur'ani ne kawai littafin da ya kuriya da salihin yana yaduwa a cikin duniyar musulunci duk inda musulmai suke daga sanda Nawawi ya rubuta shi har yanzu ga musulmai suna karanta shi sawun ɗan izala ne ɗan salafiya ne ɗan shi'a ne ɗan ɗariƙa ne ɗan ahmadiyya ɗan ba ruwana ne duk musulmai din da suke masu koyon ilimi ne ko ko masu yin sama sama duba da kyau ka gani ko ina ana karanta shi da maza da mata da dattawa da yara da manya waye wanda bai sariya da sali da maza ba tare da cewa ba shi kadai littafin tarbiyya ba ba shi kadai littafin hadisai ba amma albarka ce Allah ya same domin duk wanda ya karanta yana da lada wannan daga cikin alama da tasirin kyakkyawan niyya da kyakkyawan aiki to ya zani mai ci moriyan ire-iren waɗannan shine kamar da shi da kanshi yake faɗa mu san tarihin malamai na ƙwarai ko mu koyi ɗabi'unsu na ƙwarai daga ciki shine ya kawo mana wannan magana da limamun nawawi ke faɗa a cikin sharhin muqaddimal muqaddimal littafin sa mai suna tahdibul asma'i wal lughati an ahamiyati tarazimul ulama da yana magana akan me yasa wai malaman musulunci suke damuwa ne da tarihin malamai magabatan su me yasa kowane malami da ya shuɗe malaman musulunci ba sa wasa wajen hakaito tarjumar sa da kokarin samun fa'ida daga rayuwarsa me yasa sai ce innahum a'immatuna wa aslafuna saboda su malaman nan limamanmu ne magabatanmu ne kal walidai lana kuma kamar iyaye musu wa qala fil majmu' wa huwa yutarjimu li ibn surayj a cikin majmu' sharh muhazzab nawo yana magana akan ibn surayj ko kuma bil ahra yana tarjaman al anmadi sai ambaci daga cikin malaman daliban al anmadi akwai ibn surayj kuma ya maimaita irin wannan magana a wajen da ya tarihi ibn uyayna sufyan ibn uyayna inda ya tarihin a wani malami mai suna abul hasan al-masirjani wannan al-masirjani ko al-masirjasi wanda babban malami ne shi ma ba shafi ya rasu a shekara ta 383 da yake tarjamin waɗannan malamai ya maimaita irin wannan magana da yake cewa suka ji ya ce huwa ahadu ajdadina fi silsilatil fiqh ai wannan malamin kakanmu ne a cikin jerin giyan malamai saboda ya karantar da malaman malaman ko malaman malaman malaman kamar yadda kaka shine mahaifin mahaifi ko mahaifin mahaifin mahaifi ko to haka malamin malaminka to kakanka ne yanzu kawai misali mu malam albani zaria Allah ya gafarta mishi malamin mu ne ko to yana da malamai da muka sani to kakanninmu ne su kamar wane yanzu kamar malam aminu dini na kano mai masallacin kwani kaga malamin malam albani ne kamar da ta Ahmad Bamba wasu ba su sani ba malamin malama Albani da aka kakanmu ne shi kamar Malam Abdul Wahab na Kano kamar irin su Professor Ali Nasir Fakihi su hatta Uthaymeen da ire-iren su wanda mala ya faɗa mana da baki da kunne wasu mu mun ji ko kuma mun riski wannan labarin cewa to malaman shi ne ko to a ka'ida waɗannan kakannin ka za ka yi musu wasan kaka da jika inda ka riske su ko mun gane ko za ka dinga musu addu'a irin ta kakanni wata ne kuma ka musu mai suna a cikin yayanka ce wannan sunan kaka ne na saka to ana yin haka shine nauyi zaka je na cewa kakanninmu ne ina fata mun gani wa qala kadhalika yasake cewa ash-shuyukh fil ilmi kaga malaman ilimi aba'un fid din iyaye ne a cikin addini wasilatun bainahu wa bain rabbil alamin kuma sune dangantakar ka sune ke hada ka da Allah ubangiji fakaifa la yuqbahu jahalul ansabi me zai hana to a takeici ya zama bamu san dangantakar su ba bamu san tarihin malaman ba mun takeici wasila bainahu wa bainar rabbi rabbihi alkarim alwahhab domin su ne suke sadar da kai da Allah ubangiji mai baiwa ma annahu ma'murun bi du'a ilahu kuma da ma can an umarce ka kai dalibi ka zanyi musu addu'a wa barrihim ka musu biyayya da da'a wasana'i alaihim ka zam yaba musu wa shukur lahum ka dinga musu godiya duk wannan uwa ana umurtarka da su yabo da godiya da addu'a da ganin falalarsa akan ka wa rahimallahu alqa'il ya sake cewa Allah ubangiji ka ji kamme wannan magana shine abul fati a an-nadr an-nazi wannan mawaki ne shi ma daga cikin mawaka a zamanin tatar kamar yadda yake cikin zafin al-ansab na as-sam'ani yake cewa ufaddilu ustazi ala fadli walidi wa inna lani min walidil majd wa sharaf ma al-majd wa sharaf fa hadha murabbi ar-ruhi war-ruhu jawharu wa hadha murabbi al-jismi wal-jismu kasadaf yace ufaddilu ustazi ala fadli walidi ina ganin cewa malami na ya fi falala a wajena fiye da babana ya ce wa ina da nemin walidin masu wa sharaf ko da yake dukkan darajata da falalata saboda iyayena ne don ina da uba ne ake gani a matsayin mutum mana inda mutum ɗan shege ne ba za a gan shi a matsayin mutum na kwarai ba da haka uba daraja ce mutum ya nuna uban shi na aure daraja ce amma duk da haka ya ce shi yana ganin malami ba ya fi uban fa haza murabbin ruhi domin shi malami yana tarbiyyar ruhinka ne war ruhu jauharun shi ko ruhi jauhari ne wato abu ne mai daraja wanda baya shudewa wa zaka shi ko uba murabbil jismi shi kuma jikinka yake tarbiya wal jismu kasadaq shi ko jiki kamar ainihin wato hadarin kaka ne mai wucewa kaga muka lura da kyau iyayenmu galibi ne mai suka fi damuwa abincinmu makwancinmu lafiyarmu tattalin rayuwarmu sun fi damuwa da wannan fiye da damuwarsu da imaninmu fiye da damuwarsu da tauhidinmu fiye da damuwarsu da ibadarmu wannan sun danka shi a gun malami sun fi tabbatin wannan mutum nawa ne yake samun falala a ce iyayen shi sun damu da wannan janibin iyakar damuwarsu su kai shi makaranta su biya school fees ba ruwansu wanda ma yi haka kenan amma dai kullum za su baka abinci in sun ji baka da lafiya su ɗauke ka su kai ka asibiti in sun ga kana wani yanayi su samu maka mafita ko kamar yadda mai waka yake cewa menene yace idza yace idza gabatuka mawludan ultuka yafi'a ta'ammat bima tahru alayka wa tanhal idza laylatun namatka bi suqmi lam abit bi suqmika illa sahiran atamal mal idan wani dare ya zo maka da zazzabi ba na iya bacci zan kwana ido na biyu a tamalmalu ina jujjuyawa takadun rada nafsi alaika akhafun rada nafsi alaika wa innani la'alamu anna al-maut hatmun muwakkal ina tsoron karfada na ya mutu ina ta jin tsoron gara ma ni in mutu akan ya mutu tare da cewa na san cewa mutuwa fa dole tana kanka wannan shine aikin iyaye iyaye sun fi damuwa da su ga 'ya'yansu lafiya lau daga suna suna koyon rarrafe suna koyon magana suna koyon tashi gudu da can har sadaka yake in kai rarrafe ai sadaka in kai gudu ai sadaka in kai hakori ai sadaka in kai fanfara da ba haka yake yi ba yanzu ne jin ma aka dina wannan ko duk izala suka ce ba kyau wallahu musta almuhimmu shine saboda shi malami damuwar safi ta ta fi tsayawa akan ruhin kai ya tsarki imanin kai ya inganta sai mai wannan mai waka yake cewa ta wannan fuska shi yana ganin muhimmancin malaminka na addini na sama da muhimmancin mahaifin wannan wuce hatu nazar ce ba wai shikenan magana ta kare akai ba qala ash-shaykh al-muqaddam hafizahu Allah fa bayna al-alimi alimi wal muta'allimi ubutun diniya tsakanin malami da dalibi akwai akwai ubuwa akwai spiritual fatherhood wato mahaifinka ne na addini qala Allah ta'ala Allah yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa fi qira'ati ubayyin a qira ubayy dan ka'ab Allah ya gafarta masa ya kara masa yadda yana kara wata kalma anan annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa huwa abul lahum shi mahaifi ne gare su amma qira'a ce shadda ko mun gane eh hurmatu ahli ilmi a cikin wannan tafin wannan magana ta للمقدم وهي قراءة شاذة يستفاد منها في التفسير أنا أي أمفاني تقول التفسير ما بقى كرنتها والصفات الثلاث التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أقول وصفه في قراءة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يا أمبتا أتكين حديث مسلم وأن تكي وانزد أيكم باوى لا دنسى شوى إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة dan bawa ya rasu aikin shi ya kare sai ta hanyoyi guda uku sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimin da ake amfana da shi aw waladin salihin yad'u la ko da nagari wanda yake masa addu'a wannan hadisi na cikin sahih muslim a lamba hadisi na 1631 wadannan sabobin la tajtami'u illa lil alim idza saluhat niyyatu kana iya ka zama kana da siffar kayi arziki kayi sadaka ko kayi fada nagari yana maka addu'a ko kayi ilimi ana cin moriyarsa amma ka hada sifofin guda uku to ba mai hada su sai malami wanda ya yi aiki don Allah kuma Allah ya karba zai zama yana da 'ya'ya da ke masa addu'a ɗaliban shi yayin shi masu karatun tafin shi yayin shi Allah ya wanzar da ilimin shi ana cin moriyarsa Allah kuma ya sa ilimin ya zama sadaqatul jariya yanzu kan nawawi da muka mata jama'a nawawi bai taba aure ba kuma talaka ne bai da kuɗi kaza da aka bai da kadari mai adda sai dai 'ya'ya duk duniya yayin shi duk duniya ilimi yayin shi haka ibn taymiya kamar da aka sani bai taba aure ba bai da da shine sai ibn qayyim yake cewa amma Allah ya sare mishi ƴaƴa a cikin duniya ilimi masu mishi addu'a yanzu kafin kai ka tuna da babanka halaka mai addu'a a rana an wayi wunce mai addu'a ta fi cikin ɗakin nan ba haka bane ƴaƴan shi dake karatun gaban shi da ɗalibai da masu bincike duk suna ta cewa ibn taymiya ya ce Allah ya gafarta mai qala ibn taymiya rahimahullah so da haka ko baka haifi ƴaƴa ba in ka karantar da ilimi da kyakkyawan niyya Allah ya karba shikenan in ba ka haifi ƴaƴan kar ka manta su ma za su mutu daga sanda suka mutu kuma addu'a da su maka ta yanki in ma ka bar sadaqatul jariya ta yi tana da iyakan sanda Allah zai wanzar da ita sannan Allah ya kauda ita sadaqatul jariya amma yanzu ibn taymiya da da nauyi da rasuwarsu shekara sama da 600 amma har yanzu ana ambaton su ana musu addu'a da su da malaman da suka gabace su da wanda suka biyo bayan su dukkanin malamai za ga Allah yana wanzar da ambaton su saboda wannan aiki da suka yi na yada addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tuqbila amalu kuma wanda Allah ya karba aikin sa fa ilmuhu sadaqatun jariyatun lahu kaga ilimin sa sadaka ce mai gudana wa kullu talamidihi abna'un lahu duka ɗaliban shi ƴaƴansa ne wa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala Allah ce da yake baiwa wanda ya so mallan ya gama da muqaddimar duk wannan muqaddima ce yake mun yanzu ya fara fadan haƙoƙin da suke kan mu din wato dan mu ji girman al'amarin ko sai ya ce awwalan haƙi na farko da ke kan mu ya mu dalibai addu'a wal istighfar lahu bi dhahril ghaib fi hayatihi wa ba'da wafati daga cikin haƙin malaminka da ke kanka akwai wa malaminka addu'a izharil gaibi a inda baya fi hayati malamin yana raye ko ba da wafati da bayan ya rasu wato garka kare zama kawai kai addu'a ta ka tare yace sai dai akan idan shi algatu malam muna godiya Allah ne saka muku da alheri a wannan ma addu'a ce da encouraging amma ka je ka dinga yin ta a gefe saboda in kai a gefe ta fi nuna alamar daga ce kake kuma kai ma zaka ci moriyarta saboda menene kai ma Allah zai aje mala'iku su dinga maka wannan adda ka kai ma ka ci muriyarta kamar yadda zamu zo mu ci hada min awjabil wajibati wannan na daga cikin wajibi mafi girma wa anfa'iha kuma wanda yake mafi amfani li kullin minhuma ga dalibin da malam fa an abi darda'i radiyallahu anhu daga abu darda Allah ya kara masa yadda annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace yaji manzo Allah yana cewa ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi daril ghaib babu wani bawa mumini wanda zai dinga yi wa ainihin wato a a dan uwansa addu'a bi zaharil ghaib alhalin dan uwan nashi baya nan illa qala al malik sai illa qala al malik bace sai malaika yazo yana cewa walaka bi mithlin ko walaka bi mathalin da arwaito kamar yadda ainihin alkaziya da ke fada walaka bi mislin ko bi masalin wato Allah ya Allah ya maka irin wannan baiwar da kake addu'a kan irin addu'a da kake ma dan uwanka musulmi baya nan to Allah ya maka irin wannan addu'a wannan hadisi na cikin sahih muslim alamba hadisi na 2732 wa anhu kadhalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul nabi ya kasance yana cewa da'watul muslimi li akhihi bizaril gaibi mustajaba addu'ar da musulmi yake yi wa dan uwansa bizaril gaibi dan uwan baya abinda ake nufi zarul gaibi ko dai fi sirri a koye sanda kake addu'o'inka cikin dare ko kuma fi ghiyabil mad'u lahu baya nan ko da kai a cikin mutane amma wanda kake mushi shi baya wajen kaga shi ma dai ala zarul gaibi amma wacce da zaka yi ma babu wanda ya ji ta fi dacewa da ma'anar wajen wanda za ka yi a ɓoye ka mishi kyakkyawa addu'a ta fi dacewa a wannan riwaya yace da'watul muslimi li akhihi bi dharil ghaibi mustajaba wa inda ra'sihi malakun muwakkal a kusa da kanka za a aje mala'ika wanda an bashi aiki cewa kullama da'a li akhihi bi khairin duk sanda kai wa dan uwanka addu'a ta alkhairi qala al malakul muwakkal bihi wannan mala'ika da aka wakilta sai ce wanda yake aiki a sai ce amin walaka bi misli amin kuma Allah ya maka irin wannan din fa'ala kullum min ash-shaykh wa talibi Allah ya bukhala bid-du'a lil akhir daka da malamai da dalibai su san wannan kada tsaye daga cikin su malami da dalibi kada tsaye dinga wa tsayen rowa addu'a fama jazaa'ul ihsani illa al-ihsan babu sakamakon aikin alkhairi kaman aikin alkhairi wa kama tadinu tudar yadda ka rayu da mutane haka za su rayu da kai yadda kai mutane haka za su yi maka walaysa hunaka ma huwa ahsan wa afdalu laka wa li shaykhika min ad-du'a bis salahi wa bi husn al-khitam khitami babu abin da ya kamace ka fiye da ka dinga malaminka addu'a da Allah ya bashi nagarta wa bi husn al-khitami Allah ya sa ya cika da imani wa bil afiya Allah ya bashi lafiya wal istighfari Allah ya gafarta mai zunuban shi fil hayati wa ba'da al-mamati yana raye ka masa waɗannan addu'o'i bayan ya mutu ka masa waɗannan addu'o'i illam yakun fi zalika illa at-tashabbuh bir rijal al-akhyar koda a ce babu wani hadisi akan wannan ya zama kawai yin wannan kana yi ne dan kayi kama da mutanen kirki wal bil a'immatil kibari kayi kama da manyan malaman musulunci laka fada wannan ya ishi ka domin an ruwaito da yawa da yawa malamai da masana a musulunci ba sa sakaci da irin wannan addu'a ga malamansu. Amsali abi Hanifata, kama Abu Hanifa wa Ahmada da Amur ɗan hambali wa gairi ma da wasunsu min salafi hadir umma cikin malaman da suka gabaci wannan al'umma. Ga misalai, kala Abu Hanifata rahimahullah, al'imamu Abu Hanifata Nu'man ibn Thabit al-Kufi Allah ya gafarta masa, wanda ya rasu a shekara ta ɗari da hamsin bayan jiran maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance an ana ba da labarin cewa yana faɗan cewa ma sallaitu salatan mundu mata Hammad ibn Abi Sulaiman shaykhihi illa astaghfartu lahu ma walidayya wa inni la astaghfiru liman ta'allamtu minhu ilman aw 'allamtuhu ilman Abu Hanifa yana cewa tun lokacin da Hammad dan Abi Sulaimana malami na ya rasu ban sake yin wata sallah ba face sai na mishi addu'a yadda nake ma iyayena kuma duk wanda ya koyar da ni ko na koyar da shi ba na fasa yi mai addu'an Allah ya gafarta mashi. Wannan magana tana cikin littafin Tabibul Asma'i wal Lughat na Nawawi kuma tana cikin littafin Tarihu Baghdad a cikin juz'i na goma sha uku cikin tarihin Abu Hanifa. Sannan Malam abin nan Abul Wafa Al-Qurashi mai littafin Al-Zawahir Mubiyya fi tabaqatil Hanafiyya shi ma ya kawo wannan magana a littafinsa. Hamad dan Abu Sulaiman malami ne daga cikin malamai tabi'ai wanda ya rasu a shekara ta 120 wato bayan rasuwar shi sai da Abu Hanifa ya shekara 30 a duniya yana da hadisi a cikin sahih Muslim da Al-Kutub al-Arba'a shi wannan Hamad dan Abu Sulaiman malami ne daga cikin manyan malaman ƙasar Kufa Abu Hanifa ya shekara 18 yana karatu a gurinsa da haka yana kallon shi a matsayin malamin shi da ya korar da shi kuma baya wasa da yi masa addu'a وقال ابو يوسف القاضي الامام ابو يوسف القاضي yana cewa wato abu yusuf wanda yake tilmidu abi hanifa rahimahumullah yana cewa inni la ad'u li abi hanifa ta qabla abawayya kaga Allah ya saka wa abu hanifa da irin abin ne da ƙari ma yace ni ko ina wa abu hanifa addu'a kafin ma na yi wa iyayena sai na fara ambatan shi ince Allahumma ghfir li abi hanifa wa li abawayya wannan magana tana cikin tarihi bagdadi sama da kuma at-tabaqatu saniyya tarajimul hanafiya na na taqiyuddin at-tamimi yace wasa mito abu hanifa ce qul inni la ad'u li hammadin ma'a walidayya naji abu hanifa yana cewa ina yi wa iyayena addu'a tare da malamina da haka ni ma nake malamina addu'a wa qala ahmad ibn hanbal an shaykhihi wa ustadihi shafi'i rahimahumullah imam shafi'i mun sani cewa malamin ahmad ibn hanbal ne ya shafi yana ya koyar da Ahmad dan Hanbali da aka Ahmad dan Hanbali yana cewa ash-Shafi'i min ahbabi qalbi Shafi'i na daga cikin malaman da nake kauna a zuciyata waƙad bayan na wa bayan na yace gashi mun yi nisa da shi shi ma yayi nisa da mu ya bar ƙasar iraki ya tafi ya bamu wa ma ra'ayna minhu illa khairan ba mu san komai game da shi ba sai alkhairi wa kana shadidan littiba'i lisunan yace mutum ne mai tsananin bin sunna haka yake cikin zafin tabaqat al-hanabila hanabila na al-qadi abu ya'al yace wa kana yad'u lahu waqt as-sahri ma'awa da dai Ahmad ibn Hanbal ya kasance da asuba sai kaga yana addu'a yana neman gafara ga Imam Shafi'i da iyayensa wa qala Abdullah ibn al-Imam Ahmad qultu li Ali na tambayi babana inji Abdullah na tambayi babana Ahmad dan Hanbal nace ayyu rajul ayyu rajulin kana Shafi wai Shafi'in nan wani irin mutum ne fa inni sami'tuka tuksiru min ad-du'a ilahu ban san sha'ida ba amma na ji kana yawaita yi masa addu'a wai wani irin mutum ne faƙala ya bunai ce kai ɗana kana shafi'i ka shamsi da duniya wa kal'afiyati linnas shafi'i matsayin shi kaman matsayin rana ce mai haske duniya matsayin shi kaman matsayin lafiya ne da muhimmancin ta ga mutane fanzur hal li hadain min khalaq kana ganin da rana da lafiya akwai abin da yake su muhimmanci a duniyar nan au anhuma min iwadin ko kana ganin akwai abin da yake zaman makofin su wannan magana ta cikin zafi al-intiqa fi fada'il salati da mutul fuqaha na al-qadi iyad ibn musa al-hasan da littafin sifatu safwa da kuma littafin wafayat al-a'yan na ibn khallikan haka na a cikin asiyar ta limamu az-zahabi a cikin juz'in ta na ainihin wato goma ya zo da wannan magana وكان الشافعي يبادر أحمد الحب والتقدير والإجلال شما شافعي دم ya kasance yana girmama Ahmad dan Hanbali yana mutunta shi kamar yadda yake cikin zafin shadaratul zahab fi akhbari man zahab yazo yace al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya kasance yana kai ziyara gun Shafi'i sai Shafi'i yake magana yana cewa qalu yazuruka Ahmad wa tazuruhu قلت الفضائل ما تعدت منزله منزله إن زارني فبفضله أو زرته فبفضله فالفضل في الحالين له يتي قالوا سنة ويزورك أحمد أحمد وتزور me yasa Ahmad dan Hanbali ke zuwa gidanka kai ma ka je gidan shi qultu sai nace al-fada'ilu ma ta'addat manzila saboda falala ba ta tsallake gidan shi in zarani fa bi fadlihi in kun ga ya zo gidana to falalarsa ce aw zurtuhu fa bi fadlihi in naje ma falalarsa ce fal fadlu fil halayn lahu a dukkan yanayin guda biyu falalar ta ta ce ko naje gunsa ko ya zo guna duka falalar shi kuma shafi'in fa shine malam amma yake mika falalar ga dalib qalat ummu darda ummu darda tana cewa kana li abi darda 60 wa talasami'ata khalilin fillahi yanzu wannan wace ummu darda din cikin as-sughra fata Allahu alayka ita ce hujaima bintu huyayyin kenan idan da kaji riwaya ne daga ummu darda zuwa abi darda to ka tabbatar sughra ce domin ita ce ta rayi tai malanta ita waccan kubra wato khaira bintu abil haidar al'ansariya ko ita ce al'ubura matashi wadda suka rayu ta riga shi mutuwa ta rasu a zamanin halibancin umar ɗan khattab wajen shekara ta ashirin bayan hijira to akwai wata mareniya da yake renanta da aka ce ma tana karama in yi ta masallaci sahun maza take shiga yadda kasan da yara suna yi ƙanana shiga sahun maza wurin babansu ko kowansu ko makamantan haka to har dai yaga ta fara balaga tana girma ranar sai ce mata ke kuma sahun mata na baya ya har ta shiga sahun maza shine malaminta shine murabbinta to sai ta girma sai ya aure ta ya aure ta kuma ta koya mata karatu ta koyi karatu a gunshi da sahabbai da yawa bayan rasuwarsa Muawiya sai aure ta ce a mun yi alƙawari da Abu Darda ya cewa shine mijina a duniya shine mijina a lahira yace mun to in kina sa haka da ke aure da ba ta ƙara yin aure ba ta rayu ta daɗe a duniya ta je aikin hajji ma a shekara ta 81 bayan hijira kuma ta kasance halifan musulunci a abin nan wato Abdulmalik dan Marwan tana tsohuwa in za shi masallaci a birnin Dimashq ya fito daga gidansa shike zuwa gidanta ya mata jagora ya kai ta masallaci in ta yi sallah ya sake mata jagora ya dawo da ita gida halifa da kanshi saboda falalarta babban mata ce tarihin tana nan mai yawa a cikin littafin tarihu madinati dimashqa ita ce hujaima bintu huyayyin al-wasabiyya duk san da kaji ana riwaya daga abu darda'i to ita ce kawai kada kamar yadda ayu dan madini yake fada in kuma kaji ana maganar falala da sauran tarihin wadda take sahabiya to tace ummu darda'i kubra to wannan ummu darda'i kubra take cewa mijina abu darda'i yana da wasu abokai da yake kauna su 360 sahabbai ne haka yake zama ya du'ulahum fi salati ya ta lissafa su Allah ka ji kan wani da wani da wani ya ta faɗan sunayen su fa qultu lahu fi zalika nace wani irin addu'a ne wannan algafa ta malam fa qala innahu laysa bi rajulin yad'u li akhihi illa wakkala Allahu bihi malakaini yaqulani walaka bimithli yace ai baki sani ba duk mutumin da ke addu'a ga mutane ɗan uwansa sai Allah ya aje mala'iku suna mishi irin wannan addu'a afala arghabu an tad'u lil mala'ika ce ni so nake mala'iku su ta mu addu'a daka iya yawan addu'a da kake bayin Allah iya yawan addu'a da mala'iku za su yi maka wannan yana cikin sirri alamin dubala a cikin juzi ne قال ابن اسحاق اسحاق دان راويه امين yana cewa qalla laylatu illa wa ana ad'u fiha liman kataba anni wa liman katabtu an a cikin zafin fathul mughib ya faɗi wannan magana yace babu daren da zai faru face sai nayi addu'a ga wanda ya koya min ilimi da wanda ma ni ma na koya masa wannan magana asalin tana cikin zafin baghyatul wa'a fi baghyatul talab amin fi fi fi fi tarihi halab na kamaluddin ibn al-adib wani babban littafi ne ana buga shi a cikin mujalladi 12 bagayatu talab fi akhbari halab a can a can ya dauko asalin magana wa qala al-harith ibn surayj harith ibn surayj at-tamimi wannan wani dan tawaye wanda ya mabunu umayya tawaye a lokacin hisham ibn abdul malik kuma suka samu hali suka kashe shi a shekara ta 128 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asalin shi mutumin Khurasan to shine yake ba da labari yana cewa samitu ya ibn al-qattan yaqulu ana ad'u Allah lish-shafi wa akhussuhu bihi ya al-qattan yana cewa ina yin addu'a ta musamman ga Shafi'i ko ina kebance shi da addu'a ta musamman wa qala wa qala al-imam Ahmad Ahmad dan Hanbali yake cewa ما بت من منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له ناكو شكرا ثلاثين نا وشافعي الدعاء نا نما الله يغفر مسو وقال ابن أبي حاتم أتكي مقدمر للتاف الجرح والتعديل نا عبد الرحمن ابن أبي حاتم يكيتشوا يتشي رأيت في كتاب عبد الرحمن ابن عمر الأصفهاني المعروف برسته أقوي وانا مالمي عبد الرحمن ابن عمر الأصفهاني wanda ake ce marusta ana rubuta shi da ha'us sakat ko da ta'un marbuta kamar na kyauta ibnu mada kuma ana cewa ibnu madata duk ya halasta mal albani in kun tana namu Allah ya gafarta mishi ya taba mu wannan fa'ida cewa ana cewa ibnu mada kuma ana cewa ibnu madata ko a sa dugo akan ta'un din ko a bar shi haka to haka wannan rusta malamin ibnu mada ne yana da hadisi a cikin Ibn Majah kadai a cikin kutubus sita kuma hadisi kwaya ɗaya gel Ibn Majah ya rawaito mishi shine hadisin nan na cewa salatul rajuli fi ma'a imamihi ko fil jama'ati tafdulu salatahu mufradan bi 27 daraja shine hadisin da Ibn Majah ya rawaito mishi kadai a cikin littafinsa ya rasu a shekara ta 250 ma'ana tsakiyar karni na uku wannan malamin shine ibnu abiyat muke cewa na gani wasiƙar da ya rubuta wa babana ila abi zur'a ya rubuta wa babana abu zur'a sorry a wato abokin babana kenan ko abu zur'a tarrazi baban shi abu hati yace ilam rahimakallahu Allah ya gafarta maka anni ma akadu an saka fi du'ai laka laili wa nahari bana manta ka wajen yi maka addu'a dare da rana an yattabi al-muslim an yat'am yumatti Allahu al-muslim an yumatti al-muslimuna bi tuli baqaika ina roƙon Allah ya sa ka dade a duniya yadda musulmai za su ci moriyarka fa innahu la yazalu an-nasu bi khairin ma baqiya man ya'rifu al-ilma domin mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matukar akwai malamai a cikin su wa haqquhu ilma wa haqqa wa haqqahu min batili mutane ba su gushe ba da alkhairi matukar akwai wanda suka san gaskiya cikin ilimi za su iya ware ta daga abin da ba gaskiya ba wa qad ja'alaka Allahu minhu kuma na san kai ɗaya ne daga cikin su kai Abu Zur'a zaka nake maka wannan addu'a wa qala Abdullah ibn Ahmad rubbama samitu abi fi sari yad'u li aqwamin fi asma'i yace na sha jin babana da asubahi yana yi wa wasu mutane addu'a yana faɗin sunayensu ɗaya bayan ɗaya. Wasu ala rajulun imam Ahmad faƙala bin rayi madinatu Madina a garin rayu aka tambayi imam Ahmad ibn Hanbal aka ce, bin rayi shabul yuqal lahu Abu Zur'a. Alga ta malam akwai wani matashi a garin rayu ana ce mishi Abu Zur'a in ji wani mai tambaya. Fagadi ba Ahmadu sai malam Ahmad dan Hanbali ya fushi wa ƙala yace taqulu shabun kalmunkir alai yace malam Abu Zur'an kake cewa wani matashi yana ganin kamar raini ne ma a ce ne matashi kamar ana fadan kalmar ne ta raini thumma rafa'a yadayhi yad'u Allah azza wa jalla li Abi Zur'a wa yaqul nan take daga hannu yana addu'a yana cewa yana Abu Zur'a addu'a yana cewa Allahumma surhu ala man baga alai ya Allah wannan malami Abu Zur'a Allah ka taimake shi akan wanda ya cuce shi Allahumma afi Allah ka bashi lafiya Allahumma duhanhu albala'a Allah ka tunkuɗe mishi bala'i Allahumma Allahumma fi du'ain kaseer ya mishi doguwar addu'a wannan magana ta cikin tabaqatul hanabila kaga duk waɗannan ya kawo mana misalai ne na irin addu'a ta alkhairi da malamai suke wa malaman su yace kuma mu koyi da su ɗaliban ilimi haka wanda ya saba yin wannan addu'a to ya san yana kan tafarkin magabata da muke tuce mana bi wanda bai saba ba kuma sai ya tuba ya fara tun daga yau ka fara yin malamanka addu'a tun daga wanda ya koya maka ta da baki jama'a da asubahi tun da kake addu'o'i cikin dare bayan salloli lokacin shan ruwa kar ya zama addu'a ka kawai iya taka iya bukata ka kawai ta duniya jama'a kai wani irin marwaci ne kenan akwai wanda iya addu'a da yake yi kawai shine tashi bukata Allah ka sa na samu kaza Allah ka raba ni da kaza wani kaza da yake biya na bashi Allah ka sa ya biya ni iya ka addu'a shi kenan kai wani ko ko iyayen ma baya tana sai musu adda kai na rantsa wani koyayen shi baya tunawa to kaga wannan wannan ananiya ce abaragen salbi ne san kai ya kamata ka dinga yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kana wa sahabbai addu'a kana yi wa bayin Allah nagari da malamai da shugabanni da ƴaƴanka da iyayenka da kuma malamanka na musamman kana kiran sunan su malam wani da malam wani da malam wani ya Allah ka gafarta musu Allah ka musu rahama wanda suka shuɗe a cikin su kana addu'a Allah ka faɗaɗa kabarinsu Allah ka martaba darajojinsu wanda suke raye kana musu addu'a da Allah ka tsawaita rayuwarsu Allah ka amfanar da musulmai da iliminsu dama wannan muna magana fa kan abin da yake wajibin mu ne kuma muna so ne mu dinga aiki da ilimin mu domin ilimi amfanin shi na farko shine aiki da shi Allah ya gafarta mana Allah ya ji kan malaman mu da iyayen mu Allah kuma ya sami aiki da ilimin mu ya amfane mu da lahira وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله